أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم muna nan cikin labarin da Allah ta'ala yake ba mu labari na gaskiya cikin sha'anin shi ɗan adam kafiri wanda bai yi imani ba kuma bai yadda da cewa alkiyama za ta tashi ba saboda ganin yanda ɗan adam zai mutu idan ya mutu sannan kuma a tashe shi a yi masa hisabi a kafirai a gurinsu yana da wahala suna ganin kamar ba zai yiwu ba tunal ula wa ma nahnu bimunsharin wai ma'ana idan an mutu wannan mutuwar nan ta farko kwaya daya to ita ke ita kenan in hiya illa mautatun al'ula ba wata mutuwa in ji kafirai ula illa wannan mutuwar nan tamu kwaya daya wa ma nahnu bimunsharin ba yanda za a yi wani lokaci a zo a ce an tashe mu alkiyama ta zo mun tashi bare a ce za a yi mana wani tashi karo na biyu su kafirai suna inkarin wannan na'am to shikenan sai akan yi irin abin nan da za su auna shi da awo na hankali amma a maganar imani da Allah hankali ma rakiya yake idan ana maganar imani da Allah to hankali ma dan rakiya ne abin da ya gani ya gane ya karba abin da ya gani bai gane ba ya yadda shi ake ce da shi wato shi imani hankali wani lokaci yana hukuntawa wani lokaci shi ma hankali sai dai ya ce to ni wannan ban gane ba yanda dai aka ce haka din nan shari'a ce take to shikenan ko na gane ko ban gane ba na hakura na sallama misali idan mutum zai yi sallah ana cewa me idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum za ku yi alwala za ku gana da Allah to za ku yi alwala in za ka yi alwala me za ka yi dukkanin gabanka na fili za ka wanke su saboda me ai za ka gana da Allah a awo na hankali sai ka ce ai ko mutum zai je gana da wane mai garinsu ko abin nan ya duba rigarsa in tana da datti yana buƙatar canzawa ya duba idansa in akwai kwantsa yana buƙatar ya wanke ido ya dan karkata kansa ya ji bakinsa baya bashi ya kuskure bakinsa duk gabansa na waje dai zai iya gyarawa saboda zai gana da wa zai gana da wanda ya kamata ya gana da shi mai daraja sai aka ce to kaga bare za ka gana da Allah kuma in za ka gana da Allah ai haka ya kamata ka gyara jikinka ka sa rigar kamarar najasa kai kwalliya ka ci adonka khuzu zinatakum inda kulli majidin wato kai kwalliya lokacin tafiya ganawa da Allah madaukakin sarki duka wannan hankali zai ce eh na gane wannan shi yasa ashe ake yin alwala idan dattin mutum yayi yawa ran juma'a ake sanye wanka idan wani ya faru kansa da iyalinsa akwai dan bashi bashi a jikinsa shi ma ake sanye wanka sai sai ya gane wannan to akwai inda hankali ba zai gane ba sai aka ce sai kuka nemi ruwan alwala kuka rasa sai man musa inan tsayiban sai aka ce me kon ka a ce ku fuskar ka sai aka ce ka samu ka saka dan barawa fuskar ka hankali ba zai gane ba sai dai ya bi kawai me zai kenan taimama da me ake tuhuma da ƙasa maimakon idan na rasa ruwan alwala in samu tsumma hankicin mai kyau in goggoge iya inda yake da ana gani ya goge idanunsa ya goge gefen hancinsa ya goge fuskarsa duk wannan yanzu aka ce a ba wannan zai yi ba ya ɗebo ƙasa ya daddan ɓarawa fuskarsa kuma to idan ya ga hankali ce ni ban gane wannan ba can da aka ce alwala na gane amma da aka ce ta yi wato fa na kasa ganewa to hankali sai dai ya raka ya bi imani imani ya tafi da shi wannan su suna awo na hankali suna cewa idan kuwa har za a tashe mu ranar tashin alkiyama kuna ganin dole mu yadda da wannan to fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin don Allah a zo mana kowa ya tasan mana da iyayen nan namu ai iyayen mu sun rasu ba ma so mu rabu da su amma haka muka rabu da su don Allah a tayar mana da iyayen mu in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya cewa Allah zai tashi alkiyama kaga wannan logic ne na hankali amma a nan rayuwar duniya amma cikin sha'anin imani a aikata wai sai ya tasa maka da iyayenka tukuna sannan za ka yadda in ka yadda sannan ka gane cewa Allah zai tashi alkiyama a harkar imani ba a yin wannan sai dai kawai ka yadda saboda haka fatu bi aba'ina ku zo da iyayen namu wanda muka rabu da su ba masu in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya ne cewa za a tashe mu lokacin tashin alkiyama na'am
أهم خير أم قوم تبع والذين من
Allah yake cewa ahum khairun shin ku quraishawa ku ne kuka fi alheri ne ma'ana ku ne kuke mafifita am qaumu tubba'in ko ko mutanen tubba'ul awwal wanda suka ki sallamawa da shi suka ki ba da gaskiya da shi wallazina min qablihim ko ko ku ne kuka fi albarka kuka fi alheri kuka fi daraja ga mutanen da suka zo kafin mutanen tubba'ul awwal a halakanahum ai mun halakar da su saboda sun yi kafirci wa innahum haqiqa su mutanen tubba'ul awwal da wanda suka zo daga daga baya baya kanu mujrimin sun kasance masu kafirce wa Allah masu kangare wa Allah shi tubba'ul awwal ana cewa tubba'u sarkin tubba wanda suka mallaki wanda ana kiransu tababi'a wato mutanen tubba'u waɗanda an yi su ne a gabas ta tsakiya shi tubba'ul awwal akwai sabani game da game da abin nan sha'aninsa wasu suna cewa annabi ne wasu suna cewa a'a salihi ne mutumin kirki wasu kuma suna cewa a'a mutum ne wali daga cikin wato to ma'ana ko dai annabi ne ko salihi ne ko babban wali daga da suka yi zamani da shi suka ki ba da gaskiya da shi Allah ta'ala ya halakar da su kamar yadda ya halakar da wanda suka gabace su an ce mayaƙi ne sosai kuma Allah ya ba shi nasara cin sha'anin yaƙe-yaƙen da ya yi shi ne aka ce yaƙi auzunawa suka gangaro afirka ta arewa maimakon suna can ƙasashen larabawa su auzunawa asalin su larabawa ne amma su bola awal shi ne ya koro su suka dawo afirka ta arewa da zaba kuma har makka sai da ya shige ta kafin hijira kafin haifar kafin aiko manzon Allah sallama ya shiga garin Madina zai yake ta sai waɗanda suke da wato masaniya daga cikin ilimi sai aka sai da shi kai tubawul awwal kai hakuri karka yaki wannan garin na Madina yace saboda me aka ce ai shine garin da annabin ƙarshen zamani zai wo hijira daga mahaifarsa ya dawo nan ya kafa daula ya dawo nan ya kafa yadda kwata ta addini garin Madina dan haka karka yaki wannan garin sai ya zubar da makamansa anan da ya zubar da makamansa sai ya kyale ragowar mutanen da suke taho da su to ni na hakura na sallama zan zauna a wannan garin ko zan yi gaba ba zan yaki garin ba zan tafi to da haka sai ya rubuta wasiƙa a cikin wasiƙar sai yake cewa duk da cewa nan garin ne garin annabin ƙarshen da ƙarshen zamani da zai hijira ban zo zamanin ba amma na yadda da shi na sallama na ba da gaskiya da shi shi tubaul awwal ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wasiƙar aka ce ya rubuta waɗansu baitocin waƙa guda biyu yana cewa shahidtu ala ahmadin annahu rasulun min Allah barin nasab walau madda umri ila asrihi lakuntu waziran lahu wa ibn am yace na shaida wallahi annabin nan annabi ahmadu da sunansa za a cikin injila da attaura ala ahmadin annahu rasulun min allahi ai jakada ne allah ne zai aiko shi zuwa ga mutane barin nasab wanda yake mai nasaba tsarkakakkiya walau madda umri ila asrihi da a ce shekaru na za su miƙu har in je zamaninsa lakuntu waziran lahu da sai ya kasance masa waziri menene waziri mataimaki waj'alli waziran ka sa min mataimaki min ahli daga cikin jama'a ma na alwazir almusa'id wanda yake mataimaki la kuntu waziran lahu da sai in kasance masa mataimaki wa bin am in kasance masa kamar dan amminsa wanda nake masa ganin ganin yayana nake masa gani ganin dan uwana nake masa ganin ganin mataimaki gare ni to aka ce wannan wasiƙar da ya rubuta sai ya danka ta a hannun kakannin kakannin kakannin Abu Ayyub al-Ansari to da haka Abu Ayyub al-Ansari kakannin sa suka rike wannan wasiƙa to duk wanda zai da su sai ya bar waɗanda zai gaji gidan wannan wasiƙa da Allah bai wannan wasiƙa zai zo ya tambayi kayansa da kansa wanda wannan wasiƙar zai zo ya tambayi kayansa da kansa ana a hannun mahaifi ɗan ɗaya gada a hannun ɗa ɗan ɗan ɗaya gada a hannun ɗan ɗa har ta faɗo ka hannun abu ayyub al-ansari to da karan da ma'aikin Allah ya shigo garin Madina tarihi yace ya fara tsayawa a Quba anan ne ya fara assasa masallacin da zai yi sallah bayan yan kwanaki kaɗan da zaman sa a Quba sai ya gangaro ya shigo cikin garin Madina da zai shigo garin Madina akwai bayi mata akwai bayi maza akwai ƙananan yara sai suka tabo ado suka zo kan hanya suka yi dako tarbe za a tarbi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam anan ne aka ce suna rera waƙar dala albadaru alaina min sariyatil wada ayyuhal mab'us fina fiyata bil amr mada jita sharmatal madina marhaban ya khaira da wato suna rera wannan baitoci guda hudu ko guda biyar suna mara balale da wannan shugaba wanda ya zo da shi ne madina za ta ɗaukaka ji da sharaftar madina ka zo ne don garin madina ya samu ɗaukaka marhaban maraba ya khaira da yi wasu alkhairin mai kira sai wani mutum ya ce wannan waƙar ba barawaice ta ba babu ita aini na san garin madina na zo na a garin madina na yi karatu babu wata kofa da ake ce da sadiyatul wada ba wannan kofa saboda haka wannan yan bidi'a ne suka kaga dan su rera waƙoƙi cikin yaban shugaban halitta babu ita me yasa saboda waka tana da alaka da girmama shugaba shi kuma abin da tsana ji ana girmama shugaba dan me za a girmama shi yace ya dan me za a girmama shi ana sa gani saboda haka suna wannan waka suka tarbi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo garin Madina waɗannan mata da waɗannan ƙananan yara da waɗannan bayi suna cike da annishuwa da nishadi ma'aikin Allah ya shigo garin Madina kowane mutum ya gyara gida ya gyara kofar gida ya yi sakakken abinci da ya sakakken abincin nan me yake fata idan na yi arziki annabi ya sauka a gida annabin nan mai albarka ma gida na ya sauka ba na ɗau sakakken abincin nan in kai masa don ya ji daɗi ko shi ko abokan tafiya sa ci haka mutane suke karimai ba ko ba zai sauka a gidanka kawai ba a ko gidan makwabcinka zai sauka idan dai kana da bukatan albarka to ka yi abinci ka aika wa kwatan sau an ce bako zai zuga Allah ku bashi ko ku an ce bakon ya Allah ga wannan abu wa bako haka ya gyara kofar gida ya gyara tukunya ya yi abin da zai dada da ran bako saboda shi bako rahama ce idza nazala dhayfu ala qaumin nazala bi rizqihi wa idza irtahala irtahala bi mabshati zubihim idan ba ko zai sauka cikin al'umma yana sauka ne da arzikinsa idan zai tashi zai tashi da gafarar zunubansu an gafarta musu zunubai haka ba yake da albarka cikin mutane shi yasa mutanen madina suka yi wannan gagarumin aiki to lokacin da taguwar ma'aikin Allah ta taho mutane har ana zuwa ana kama akalata ana cewa zo mu je in kai ka masauki ya shugaba sai ma'aikin Allah ke cewa da'uha fa innaha mursilah fa innaha mursala kubata ita ma ta san inda aka aiko ta saboda haka kowane mutum a garin Madina yana kulafutin ina ma dai ina ma dai tana zuwa kofar gidan Abu Abil Ansari dattijo aka ce mutum mai kirki mai kunya mai kyauta sifar sa kenan a garin Madina dattijo mutumin kirki mai kunya mai kyauta sai taguwa ta durkusa nan kofar gidan sai ma'aikin Allah ya ce hahuna hahuna hahuna ‘yan uwa da kuke cewa in sauka ƙofar gidanku to nan ne nan ne nan ne abu ayyub al'ansari da ya tashi sai shiga gida sai ya ɗauko abin da ya kamata aiwa baƙo gara da shi a lokacin ana gara da dabino da zuma ya yi tanadinta dabino da zuma to wanne za a ci wanne za a bari dabino ko zuma aka ce har da nono a cikin abin da ya ajiye na gara har da irin kayan zaki irin su alkaki irin su gireba duk irin wannan kayan ya tattara ya ajiye an kawo ba makin Allah sai ce a'a ku bani abin da dan uwana Tuba'u ya bada yace a ba Allahu akbar saboda mu'jiza yanzu ba ta ruwa ko abinci ko ko zuma ko dabino nake ba abin da dan uwana Tuba'u ya bada yace abin shi nake nema a ba kuma wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to menene to menene can Abu Ayyub al-Ansari sai ya tuna babana ya bada takarda yace bai ita zai tambaya sai garza ya gida sai dauko takarda sai ya kawo ta danka wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ga takardar ma'aikin Allah ya sa aka bude takarda aka karanta masa sai ya ga ashe tubba'u ne ya bada takardar tun kafin a aika kafin zuwa ma'aikin Allah wannan duniyar shi ya ji ya bi ya ji ya bi ya yarda ya sallama saboda kai idan kana nan kana bakin ciki kana damuwa kana cewa kana bin sa baka san sa kai a banza saboda haka bakin Allah da aka bude takarda aka karanta masa sai ji tubbul awwal ne yayi imani ya ba da gaskiya da shi kuma yana cewa ina ma Allah zai ja kwanan sa ya kawo wannan zamanin almakin Allah ce Allah ya karbi wannan abin naka ya kai tubbau Allah ya karba saboda haka Qurayshawa sun san labarin tubba'u to Allah ke cewa ahum khairun su ne suka fi daraja am qauma tubba'in ko ko mutanen tubba a halakanahum wanda su ma da suka kibin annabin da aka aiko musu ko ko bawan Allah salihin da aka kuro dan yi musu wa'azi da suka ki ai mun halakar da su wa innahum haqiqa su kanu mujrimina sun kasance mujrimai na'am
وما خلقنا السماوات بينهما والأرض وما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين kun ga halittar nan ta sama da wannan halittar nan ta kasa wallahi ba mu yi ta dan wasa ba ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba mu yi sama da kasa dan wasa ba Allah ya yi shi ne don su nuna wahadaniya da kaɗaitakasa su sallama gare shi su bauta masa kuma su yadda wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma yana zabar abin da ya ga dama ba sai ya shawara da kai ba suna cewa me yasa za a yi kuma aikin Allah ga wani ga wani ga wani in mutane ake nema masu matsayi masu daraja masu makamakin mutane ga wani ga wani Allah ya ce a'a wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma yana zabar abin da ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama na fadala da haka in Allah ya zabi abu yake shi ne a hakura a sallama shi ne kawai na'am
وما خلقنا وما خلقنا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ce ma khalaqanahu ba ba mu halicci sammai da kasai ba illa bil haqq sai Allah da wahdaniyarsa da kudurarsa da iradarsa su ne manufar halittar sammai da kasai su ƙara sa mai imani ya sallama wa Allah walakin aktharuhum amma mafi yawancin su mutanen makka la ya'lamuna ba san haka nan ba da sun gane haka ai da sun gane yadda Allah ta'ala wato ainihin yake nufi da annabawa da abin da Allah ta'ala yake so wajen sallamawa annabawa na'am
inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in inna yawmal fasli kaga dai ranar tashin alkiyama ita ake ce mata yawmul fasli ranar tashin alkiyama ranar da Allah ta'ala zai raba tsakanin gaskiya da ƙarya ya raba tsakanin waɗanda suka bi annabawa da wanda suka kangare wa annabawa ya raba tsakanin hukunce-hukuncen halitta kakaf ana kiranta yawmul fasli ranan raba husuma wane ya zalunci wane to ka biya shi shi yasa ma'aikin Allah yake cewa atadaruna man huwal muflisu shin kun san wane ne matsiyaci inji ma'aikin Allah sahabbai suka ce na'am al muflisu fina man la dinara lahu wala dirham matsiyaci a cikin mu shi ne wanda ba dinare babu azurfa eh wato shine ba shi da ba ya da iko ba ya da ciko ba dinare ba azurfa shine matsiyaci a cikin mu makin Allah sai yace a'a zalika huwal faqir wannan sunansa marashi marashi sunansa kenan faqir wanda baya da shi suka ce to man huwal muflis ya rasulullah wane ne matsiyaci ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah ya fare musu fashin baki sai ce shine mutumin da a nan duniya gwanin aikin kirki amma kuma gwanin cin mutuncin mutane gwanin cin bashi baya biya gwanin kaza ma'aikin Allah dinga lissafa musu gwanin gwanin da yake da ita a duniya ga aikin kirki amma fa ga lalata ta cin bashi ga cin haƙƙin mutane ga cin mutunci yace to shine dan an je lahira ga kaya kamtili na alheri ya zo da su amma rigimar ga waɗansu mutane a kewaye da shi wannan ya shaƙi kwalansa wannan ya rike hannunsa wannan ya rike kafarsa wannan ya shaƙi wuyansa sai ya biya su haƙƙinsu to sai a dinga ɗiban aikin kirkin nan ana biyan mutane haƙoƙin da ya cuta ka yi ha'inci ka yi damfara ka yi abin da ake ce da shi wala-wala an aiki ka ka tauye kuɗin aiki an baka kaza ka rage duk irin wannan siyana ha'inci duk ka yi to ana ta ɗiba wannan ladan naka dama gwanin ibada ne ana ta ɗiba ana ta ɗiba ana biyan mutane wani ma fa wannan ne ya masa wani ya bi akawun ɗin sai ya hakin ɗin akawun ɗin ya tace kuɗin a banki duka wani ya tsare shi ya nuna masa makani ya kwace masa waya wani ya kwace masa abin hawa wani ya fiki ido ya ɗauke duk wannan ya haɗa ya yi to ana ta bin ana ta kwashe alherinsa da ibadarsa ana ta tura wa mutane ana ta biyan mutane bashi lada sai ya ƙare kuma ga masu bin bashi yanzu aka fara bin layi masu bin bashi yanzu ai ga wani can ana karban kayansa ba ana bin mutane kowa sai runtumo a guje taho ga layi dogo ana bin mutane ana bin ana bin sa bashi to to jama'a lada fa ya kare ya za a yi kenan Allah sai ce a'a ai wa ma rabbuka bi zallamin Allah bai zalunta bayi sai an sanya akai to ku mutanen da kuke bin sa bashi ladan sa ya kare amma ba za a kyale ku haka ba bari a rage muku bari a rage muku alhaki to kai ma irin aika-aikar da kai manya-manyan miyagun laifuffukan ka da ka aikata sai a dinga kwasa ana sawa a cikin eh ka bala da abin da ka bi shi bashi in aka aka kwashe maka wannan daga cikin alhakin ka yayi Allah ya ce eh yayi sai zaka sai a talauta masa alhaki a talauta masa alhaki a talauta masa alhaki me ya cinye ladan sa bashi biyan bashi da cin mutuncin bayi haka kawai ka ci mutuncin wani ka keta masa alfarma ransa ya ɓaci ya ɓaci sai da bakinsa ya kama ɗaci saboda ka ci mutuncinsa kuma amma ya shiru ya kyale ka to za a biya wannan ɓataren da kai masa ko da ladanka ko a ɗebi alhaki wanda mutumin alafta ma shi ne ka'ida a gurin Allah haka Allah zai yi to shi ne fa wani sai ya tashi a ran lahira fanku ba komai na alheri sai me sai zunzurutun alhaki kuma a loda masa ya je ya sa a kan mizani za a auna masa ayyuka wannan kudajin zai kai labari sai dai wani ikon na Allah wanda ba a sani ba amma cikin adalci na Allah da aka sani wannan mutum ba zai kai labari ba saboda me ya je lahira da arziki amma ba shi ya cinye arziki masha Allah ce haza huwal muflisu wannan shine matsiyaci a lahira dan haka Allah ta'ala sai ke cewa inna yawmal fasli kaga ranar da za a raba hukunci tsakanin mutane miqatuhum ajma'in nan ne miqatin su baki daya kowa in ya taho daga lahira sai ya biyo ta nan kowa ya taho daga duniya za shi lahira sai ya biyo ta nan nan ne ake ce da shi miqati ma'anar miqati Allah ta'ala yayi amfani ne da irin wato tunawa mutane mahajjanta akwai fa inda za a je sunan gurin miqati idan ka je wannan gurin da ake ce da shi miƙati to daga lokacin za ka fara ibadar aikin hajji ka cire rigarka da hularka da ‘yar cikinka da wandanka da gajeren wandanka da ɗan kamfai duk ka cire ka sa a leda ka yi wanka ka aske gashi jikinka in kana buƙatar askin ka yi asuwaki sabulu mai ƙanshi ka sa ka wanke jikinka sai ka ɗauko wannan likafanin ka rataya kwarjalle fari shi ake ce da shi ihrami karati wannan kafara wannan wanda ka sa a leda fa ba naka bane yanzu ake ka tafi a samfur da lahira to takalmi na fa sauti ki din nan a'a wanda iri zan sa da hausa me muke ce da shi takalmi eh faɗi a fullanci ne faɗi silifa turanci ne takalmi shure suke ce da shi shure ce silifas takalmi faɗi wadda faɗi ma'aiku wadda faɗi animi ko takalmi na faɗi fullanci ne so da haka fullanci faɗi da hausa shure da turanci suna ce da shi salifa wai silifas kenan to su za ka sa saboda haka ashe in kana da takalminka sau ciki mai kyau Allah ya ce ba shi ba sa takalmin shure bin duniyar ka a gani idanun sawun ka a gani ba mu sani ba ko kana da aibi sai an ga wannan aibin naka hulaka ka cire in furfura ce da kai a gani in sanko ne da kai a gani in bakin gashi ne da kai a gani in katan kai ne da kai a gani in rakwalin da in kanka kwar uku ne a gani ai akwai kai iri iri akwai kwar uku akwai mai sal akwai mai furfura akwai mai sanko akwai mai kai mai lalle ka bauturin fura da akwai akwai mai doguwar kai akwai mai dogon goshi to Allah so yake ka kwaikwai alkiyama haka zaka fito a ganka kanka duk tabo a gani to daga nan miƙati ake farawa kai nafila raka'a biyu kana sallama sai ka ce Allahumma inni nawaitu laka hajjan wa umratan aw Allahumma inni nawaitu laka umratan aw Allahumma inni nawaitu laka umratan wa hajjan aw Allahumma inni nawaitu laka hajjan haji ifradi kenan aikin haji kawai zaka yi ba umra a'a in na gama aikin hajji zan yi umra hajjan wa umratan kenan ko ko umratan wa hajjan ina gama umra zan yi maka aikin hajji ya Allah ko ko umratan zan yi maka umra kadai to kana idan da wannan sai ka tsora labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak sai kai tai wannan ana ce mai talbiya to wannan gun da ka zauna shi ake ce da shi miƙati duk wanda ya taho aikin haji in dai ta nan gurin ya biyo shi ma anan zai tsaraita kansa daga kayansa na gida ya ɗaura kayan aikin haji ana gafata malam su ma mata haka za su yi a'a su mata su samu tufafi masu kyau komai zanensu su yi doguwar riga su yi wando su sa hijabi amma sharaɗi da suka yi wankan sa harami suka sa wannan kayan shine haraminsu komai zanensa ko me ya taba shi babu komai su mata kayansu ne haraminsu kayansu shi ne haraminsu yawwa to don haka Allah ta'ala sai yake cewa inna yawmal fasli kaga ranar tashin alkiyama miqatuhum nan ce miqatun su ajma'ina kowa sai ya je wannan gurin kafin ya tafi wuta ko kafin ya tafi aljanna shine wani mai hikima ke cewa تزوج بالذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد إن جون مواكي تلك سيوان لغاية مالا وإذن تزود بالذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد كوكوه أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد يتي كاية دعوة كي كوكري كي كزيري بالذي لا بد منه da wani abun da ba makawana nan tafi fa innal mauta kaga mutuwa niqatul ibadi nan ce niqatin bai kowa sai ya je wannan gurin yace atar da kai ka yadda an ta kuna rafiqa qaumin ka zama abokin tafiyar mutane lahum zalin kowa yayi guziri wa anta bi ghairi zadi kai baka da guziri kai ka yadda yanda kai kowa ya dauko dan guzurin sai zai amfani da shi kai ma dauko naka zai maka amfani to za fa a tafi lahira ne za a yi tafiya zuwa lahira kowa ya guzuri kai ne guzurinka guzuri na zagin mutane zagin bayin Allah zagin kuwa ba mutumin kirki bane zagin cewa kuwa fajiri ne zagin kuwa dan bid'a ne kai shine guzurinka to kai da yawa dan kai guzuri da yawa dan uwa ka ci mutunci da yawa dan kai guzuri da yawa shine guzurinka kai da yawa in zaka iya yi mu ka kyale mu da guzurin kalmar kalmar shahada ka kyale mu da guzurin istighfari ka kyale mu da guzurin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kyale mu da guzurin jin nauyin shugaba a zuciyarmu ko ya aka faɗe sai mu zuciyarmu ta amsa kai ku ka dinga faɗin sa kamar kana faɗin sunan ɗanka bai dame ka ba ka jin nauyin sa a zuciyarka ka yi da yawa saboda shine guzurinka za ka sha mamaki ka je lahira a kwanan ka ba komai sai sharri duk wanda ka zaga ka ci mutuncinsa ka aibata shi a duniya a za ka amsa musamman idan kai sa'a da mutumin kirki da kace wani mushriki ne kai kafiri ne kai dan bid'a ne kai sai yake Allah ya saka maka da alkhairi sai maka wayo a wannan abin da ka faɗa ka kwashi alhaki shi kuma ya faɗa maka abin da ya samu lada ka zage shi da yawa don ka samu lada da yawa ka ci mutuncin bayan Allah da yawa don na yi wani yana ihu da cewa ai daga wannan karan yan bidi'a sunna sunna sunna sunna sunna abin mamaki sunnar da ba san annabi a ciki ba san annabi a ciki ina sunnar take ai wallahi ka je gurin annabi kace ba ka san sa amma kana da abu tafi ba ka so na da kana so na ba bi na ka har so na sai kai magana bi magana bi ba so ba zai yi ba sai kana so shi me yasa aka ce a tambaye mace in tana so a bata aure in bata so a kyale ta saboda sharadin aure shine biyayya idan kuka aura mata wanda bata so ba za ta bi ba so da ka dan ka mazanta mata ka ce ta wallahi ba za ta bi ba so da ka dan ka ce kana abin annabi amma muga kana kuma kai da duk abin da Allah ta'ala yake so wa an in tauhidin da ba suna annabi a ciki duk tauhidin kake a mu tauhidi muke karewa ba wanda zai ba wanda zai yi wani abin da Allah ne kadai yake sai shi kadai sai ya faɗi wannan muguwar kalma ce wai tauhidi muke karewa saboda haka sai aka waye gari yanzu sai muka gane a nuna wannan shi ne aƙida su ita kwa lahira Allah ne ke so yana manzan Allah salama shi sa Allah ta shi alkiyama yana so ya gwada ya nuna duniya waye annabi in ba da wannan ba alkiyama ba za a tashe ta ba me ake so a gane duk duniya ta cika da damuwa waye zai maganin wannan damuwar annabi annabi adamu zaka iya ce a'a annabi isa zaka iya a'a ibrahimu zaka iya ce a'a annabi musa zaka iya a'a annabi isa ka mai ce ana laha ana laha ana laha ranar yau ta wace ta wace ta wace ya je gaban Allah zai su da Allah ya ce ma'aikin Allah haba habibi tashi tashi ba ki wanda ya ce ba abinda annabi zai masa ubangiji ma'aikin Allah ce ubangiji ga bayan ka ana ranar shekara dubu hamsin shi ma yana cikin shekara dubu hamsin ɗin ba zai ganta kamar sallar walha bayan da ma'aikin Allah ya ce a cikin al'ummata akwai wanda wannan tsewar shekara dubu hamsin wallahi kamar sallar walha zai ganta ma'aikin Allah ya ce ubangiji bayan ka sun zauna shekara dubu hamsin suna zaune suna tsaye Allah ba kai musu abin da za ka yi musu na hisabu Allah a taimake su sai Allah ya ce to shikenan a kafa ma'auni yanzu kam a tashi mutane daga filal kiyama kowa ya kawo masaukinsa annabi ya shiga za a yi wannan kuma idan an yi an gama mumini mai sabo ya tafi ta annabin da kace ba abin da zai maka zai shiga zai shiga ceto mutane sai ya ceto dukkanin wanda yake da kalmar shahada ya fara ceto kenan sai bangon jahannama ya kada kyauran ba kowa a ciki na mai imani ka ce amma ba abin da annabi zai maka a lahira kuma an magana wai duk yan uwanka sun goyi da bayanka sun ce wai hakan gaskiya ne to aqida kenan a lahira annabi ba zai musu komai ba idan fa an gama an ce ba kowa a wuta ma'aikin Allah fa bai huta ba sai kuma ya shiga aljanna kuma yana promotion in ya ga wani bawan da ya sani Allah ya hada su da shi aljanna hawa na ɗaya sai ce taso mai da kai hawa na biyu promotion annabi zai dinga yi yana daga cikin abin da Allah ta'ala yayi masa an da ba hankalinsa ya kwanta ba in ya ga wani bawan Allah yana hawa na uku ce da su mu tafi da nufin firdausi to wannan wanda Allah ya yi mu wannan kace ba abin da zai baka har a lahira to wallahi ka tafi kuskure kuma wanda duk ya goyi da bayan sa ce dama mu aqidar mu kenan to mun yadda aqidar ku kenan a lahira ba abin da annabi zai muku kuna ganin ba zai muku kun koshi abin da Allah ta'ala ya yi wa annabi da lahira ba zai muku ba to ku tsaya iya nan imanin ku kenan ba abin da annabi zai muku a lahira mu wallahi zai yi mana mun gode wa Allah akan wannan baiwar don haka ranar raba hukunci tsakanin bayi na ji wani mutum wai saboda zai kada maganar a mumbari sai ce wai kuna bani mamaki zancen tauhidi game da mu a halus sunna zancen a ce ba wanda zai yi aikin da Allah yake yi kowane ne ai ba baƙonku ba ne suka ce Allahu akbar Allahu akbar to wai zai kare wata magana kenan ta nan ya biyo musu wai ko ƴan halis na ai ba ba kwango abu ne a gurin ku cewa a lahira abin da Allah ya shi kadai ne yake ku kun san ba me iya yin wannan sai Allah dan Allah san da Saddam ya fafaki Kuwaiti Saudiya da aka ji ma'anan za a bar a fafare ta gun Allah ta tafi gun America ta tafi kuma daga tan wannan tsiyar ta faru daga nan aka koya mata wannan lalatar cewa annabi ba abin da zai iya maka wa idza sa'alta fas'al Allah to ya ga maka wannan annabin ne ya gaya maka to idan annabi yana son ya hada ka da Allah me kake so ya maka kuma dan haka Allah ta'ala yake cewa inna yawmal fasli kaga ranar tashin alkiyama miqatuhum ajma'ina nan ne miqatin bayi baki daya sai an hadu a nan gurin sannan kowa akai shi masaukin sa na'am
يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون rana ce wadda Allah ta'ala idan ya fusata wanda duk ya je lahira da laifin kafirci komai dangantakarsa da shi da dangantakarsa da kai ba zai maka amfani ba ka je lahira da laifin kafirci to dangantakar ka da shi ba za ta yi maka amfani ba shine yawma la yughni maulan an maulan shay'an a ranar da wani wanda ke biyayya zuwa ga wani akan sha'anin kafirci ba zai amfana masa komai ba wala hum yunsaruna ba kuma za su samu taimako ba me yasa muka ce wanda ya je walahira da laifin kafirci wani ba zai masa wani abu ba saboda alakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adun sai ce illa almuttaqin idan tsoron Allah ya shiga to an tau an kawar da wannan ashe a ranar lahira tsoron Allah da imani sai ya bada dama annabawa su yi ceto alqur'ani yayi ceto azumi yayi ceto manya-manyan sahabbai su yi ceto bayin Allah siddiqai su yi ceto shahidai su yi ceto waliyai su yi ceto aka ce har masallacin da kake sallah sai yi ceto har masallacin da kake sallah sai yi ceto dan kasar da ka tsaya abunta kai ibada sai ta tsaya gaban Allah ta yi maka abin da ake ce da shi shaida ya ubangiji wannan fa bawon mumini ne don ni ne shaidarsa a kaina yake tsayawa ya kiyamun laili ko ya ba da farilla ko ya zauna ya tasbi ko ya zauna ya zikirin Allah ƙasa ta ba da shaida tashi alkiyama amma kana ce annabi zai maka amfani ba al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin dan haka a wannan rana yawma la yughni maulan am maulan shay'an wani ba zai taimaka ma wani mutum da wani abu ba idan aka je lahira da laifin kafirci wala hum yunsaruna sannan ba za su sami wani mataimaki da zai taimaka musu ba na'am illa man rahima illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim illa man rahima Allah sai dai wanda Allah ta'ala ya ga dama ya taimake shi da rahamaniya ko rahimiya da gare shi su ne muminai to a wannan rana idan muminai suka tashi a filin alkiyama suna da wannan imani to sashin su zai ce to sashi ai mun bada labarin ma'aikin Allah labarin da ya bada na wani mutum wanda yace ga lada tari lada daya rage masa shi wannan ga lada kwaya daya sai alhaki amma da yaje Allah ta'ala ya taimake shi aka sa mai sikelinsa na alkhairi ya rinjaye na sharri aka ce an yadda ya tafi aljanna kuma an bashi bonus gara basa ya je ya kawo mutum ɗaya kowaye ya taho da shi sai ya zo ya ɗauki wannan mutumin da ya bashi lada ƙwaya ɗaya saboda me saboda imani ya ratsa da haka Allah ta'ala sai yake cewa da mu illa man rahimallah sai dai wanda Allah ta'ala ya ga dama ya wa rahama innahu haqiqa shi Allah huwa al-azizu shine mabuwayi ar-rahim shine mai rahama ga bayi
إن شجرة الزقوم طعام العظيم inna shajaratal zaqum yace kun ga bishiyar nan da ake ce mata bishiyar zaqum da'amul asim ita ce abincin al'asim bawan Allah da ya kuskure ya je lahira da yawan saban Allah ko ko ya kuskure ya je lahira da kangare wa Allah da kafirce wa Allah to lokacin da ya nemi zai ci abinci Allah sai ce ai akwai wata bishiya ga ganyenta tan aje a diba a bashi bada wata irin bishiya ce ana ce mata bishiyar zakum a ina take a wani lambun take a a cikin wuta ta fito sai ka ce kai bishiyar da ta fito a cikin wuta ko za ta ciwu Allah ce a to tunda ya yarda ya shiga wutar to ai kwa dole ya ci wannan bishiyar bishiya ce ta kaya bishiya ce ta wuta maimakon a ce ruwa ne ke baiwa sai wata ni'ima take yin toho ita azaba ce take wa sai wata baye take yin toho idan kana son ka hura wuta ba itace ne yake ba wa wutar kwari take ci ba sai iskar oxygen ta zo ta haɗu da wutar sai wuta ta tashi idan ba idan babu iskar oxygen wuta ai mutuwa take yi in ji masu ilimin sciences ko idan ka samu ashana ka sa ka kunna candle zai ci inda yana shan iskar zai ci gaba da ci amma idan ka samu dogon kofi ka kife to zai mutu saboda me ya daina samun wutar ta daina samun sinadarin da take lasa tana lasar itace tana lasar oxygen to ita wannan ita wuta ce take mata baye sai wacce take sha take fitar da abin da za ta fitar na ƙayar da zai kasance shine abincin dan wuta saboda haka Allah ta'ala ke cewa inna shajarataz zaqum ita itaciyar bishiyar zaƙum ɗa'amul asim ita ce abincin al'asim wanda ya kasance mai yawan sabo na
كالمهل يغلي في البطون قدمي خذوه الجحيم da haka ita wannan bishiya za ta kasance kalmuhuli kamar bakar kwaltar da ta daskare baka Allah yake tagali fil tagali fil budun ita wannan bishiyar wato zaka ji tana yin ruri fil buduni a cikin ciki ka san idan ciki aka bashi abin da ba so lokaci ƙara yake yi irin abin da sai na Umar ya taba yi wata rana wato idan aka sa wa ciki abin da bai saba da shi ba sai ya sai ya kama tsara wato a garin Madina ne aka yi yunwa sai na Umar sai ya ji tausayin mutanen Madina sai ya ce akwai wani katon raƙumin sa ya ba da shi kyauta a gyara a raba wa mutanen Madina iya waɗanda suka samu nama sa dan sabunta saboda an yi yunwa da yawa to kaga yunwa ba na mutane ya kwace ya ɓoye ba mu shugabanni aka kawo aka ce a raba wa mutane sai aka shakar aka kwace aka ɓoye har ma na ji wata minista tana cewa ai lokacin da ana korona ai an ciyar da 'yan makaranta kwai da indomi na ko naira tiriliyan nawa ne dan Allah in ba rashin kunya ba a kasar nan rashin kunya lokacin da aka yi korona an rufe masallatai an rufe makarantu an rufe makarantun allo an rufe gidajen kallo an rufe gidajen wasanni babu kowa amma saboda rashin kunya da ƙarya ta fito take cewa a matsayina na ministar jin kai da tallafi a lokacin corona mun ciyar da kwai da indomi ga makarantu na naira tiriliyon kaza wai kuma aka yi shiru aka ce mata Allahu akbar wannan da taimako kuke haɓa da Allah lokacin corona to shikenan misali akwai wata makaranta a nan cikin gadon kaya akwai wannan makarantar ƴaƴan makarantar a ina suke gidajensu aka bi su aka rika musu indomi da kwai kuma wane ne ya zagaya ya raka ku gidajen ƴaƴan ko ku a kare dokar koronan aka yi kuka buɗe makanta kuka ciyar ɗayan biyu sai an yi dai wannan ko dai ƙarya kuke yi ko ku kun kare dokar korona kun tara yaran da aka hana yara a tara yara ko ku a ku kira hidima ko kai musu indomi da kwan umaru shi raƙumi ya bada yace a ciyar da mutanen garin Madina iya gwargwadon abin da aka samu kawai bai ce ce da kowa ba da aka yanka raƙumi ko aka soke raƙumi aka gyara waɗanda suka yi aikin suka ce kai sai na da imani yake dan kayan ciki na a dan danka don Allah a kai masa gida a gyara masa shi ma ya dan sabunta aka ɗebo kayan cikin raƙumi aka kai gida ragowar nama aka sassara aka yanyanka aka rabar da aka gama gyara kayan ciki a gidan sai na umaru sai aka samu wata ƴan sabuwar tasa tun daga sabon abu ya zo kar a sa masa a kwano lokal irin wanda aka saba kai masa abinci sai aka sa masa a ƴan sabuwar tasa ko in ce ɗan sabon akushi sai aka kai masa ɗaki sai umar ya gama hidima a waje ya shigo gida ya shiga ɗaki sai ya ga sabon kwanon da bai saba samu ba sai ya buɗa sai ya ga nama gyararre cikin kayan gyaran nama Allah ko miya ko suya sai ya kira matan gidan sai ce wannan daga ina aka ce ai wannan rakumin da ka bar aka soke aka raba wa mutane shi ne aka ɗebo ɗan kayan cikin ba naman ba ɗan kayan cikin aka ce kai ma a gyara ma ka ɗan sabunta sai ya kira khadimarsa ungo fita da shi a je a shelanta garin madina wanda duk naman da na bada ba bai samu ba ya zo gashi sai ya bayar yace in banda shirman ku dukkanin mutumin madina ya samu naman nan yaci ba kowa ya samu ci so da haka kuma sai ku tara min nama himma a daki ku ce in zo in ci wai an tara masa nama himma a daki ai batta ta bayar kankanuwa yace a fita da ta a shelanta wanda duk za a bashi yace yana so a bashi to ranka ya dade kai ne za a kawo maka sai ce na saba cin gurasa da ruwan mai gurasa busasshiya da ruwan mai ka je aka kawo gurasa aka kawo mai ya kari gurasa na kikikiki ya yaga ya danda ta a ruwan mai ta danyi laushi ya sa a baki shi yake shi yake ya lausasa ta da kyar ya haɗiya yana cikin haɗiya sai cikin sai kama ku ku ku sai ya da ciki ciki ka yi haƙuri duk abin da kake nema na kayan daɗi ba za ka samu sai mutumin madina ya samu kayan daɗi ya ci sannan ka samu kayan daɗi wannan gurasa da goma ita ka saba ne ita za ka ci kaga ashe shi ciki sanda aka sa masa abin da bai saba samu ba to yakan nuna alama wani sai cikin sai tsinke ya kama gudawa saboda ya ci abin da bai saba ci ba wani sai cikin ya kulle saboda cikin bai saba cin wannan ba to shi dan wuta idan aka bashi dan wannan abin ya ci taghlitil budul zaka dinga jin itacen zakumi yana ƙara yana tafarfasa a cikin cikin sa ka galil hamim kamar yanda tukunya take zabalbala a san da ruwa ya kai digiri 1 over 120 over 100 haka suka ce ba su science suka ce duk san da ruwa darajar zafi ta kai 100 bisa 100 aka samu ƙarin daraja 20 zai tafasa ya juya daga an samu ƙarin daraja arba'in a kan wannan sai ya fara tashi da kansa an sai ya ƙone ka neme shi ka rasa ya tashi sama ruwan ya ƙone don haka ita wannan itaciya a cikin ciki tana sa ciki yana yin ƙara ka gali alhamim kamar tafarfasar tukunya Allah ya ce mai huzuhu fa'atiluhu ila sawal jahim huzuhu ku danke shi shine huzuhu ku danke shi fa'atiluhu ku je wato ainihin ku tafi da shi kamu na ƙarfi ila sawa'il jahim izuwa wato ainihin sawa'il jahim tsakiyar wutar jahimu me yasa za a yi masa wannan saboda kin sallama wa Allah da yayi saboda kin sallama wa annabawan Allah da yayi su masubu
ثم ذوقوا فوق رأسه من عذاب الحميم sun ba su bufo ƙarashihi sannan a kan kansa kuma a kwaran ya masa min azabil hamim daga azabar tafasasshen ruwa shi ya sa malamai suke cewa wato man jalasa janasa wa man rafaqa wafaqa ba wa'azi ne ba ma so aje aje ba a'a wa'azin mutumin da zai dafe maka zuciya ya dasa maka wani dafi a zuci shine muke kaucewa wa'azin wanda zaka je ka ji ya jefa maka dafi a zuci wataƙila idan Allah ya tadarukinka da rahama daga kai sai ka ce kai wannan ba haka bane kai wannan ba haka bane ba daidai bane amma idan ba a ce haka ba wataƙila dukkanin jama'a suka taru sai goyi bayan abin da wancan fajirin ya faɗa kuma ake nema a bashi mafita to wallahi a garin nan sai ka ji mutum ya fito ya faɗa ce shi ma ya yarda ko a lahira ba abin ba abin da annabi zai masa domin tunda wani ya faɗa ya zauna lafiya kuma wani ya ce wannan ma aqida mu ce haka faɗin wannan ba matsala saboda haka man jalasa janasa wa man rafaqa wa faqa misali don Allah menene menene al'adar ruwa ba sanyi ba shine al'adar ruwa da abin da zafi zai ku sa masa ruwa ya ji sanyi amma idan ka dau ruwa ka sa shi a garuwa ko tukunya ka dora tukunyar akan wuta idan ruwan nan ya samu tsawon lokaci akan wuta abinda wutan nan za ta yi ma shi ruwan zai ma ko fiye da haka saboda me ruwa ya saci ɗabi'ar da ba ta sama ya ara ya yafa har ma ya futa ta'adi sai ka mutum kata-kata ce me ya faru a ce wallahi mai mai da ake ci a cike masa haka wallahi shi ne me ya faru a yi man ne akan wuta kaga kenan ba man ne ya ta'adi ba makwabtakar man da wuta ne ta ta'adi shi yasa ake kokari duk abin da ka gaya wa mutanenka ka gaya musu ka gaya musu magana ta gaskiya su ji magana ta gaskiya daga wajenka kuma in abu ya shafi zatin Allah ko ya shafi zatin annabawa a tausasa harshe wani abin gashi gaskiya ce za ka faɗa amma ka faɗe ta ta salon da ya dace in ba haka ba wannan gatsar gatsarin sai ta sa ba magana ka ce laifi ba a gatsar ga ɗanin da laifi shi ne matsala su masu buho ƙarafihi sannan kwaranya a kan kansa min azabil hamim daga azaban nan ta wuta wuta mai ƙonawa na mu zo zuk Allah ya iya gatse wai an ba bashi wacce bishiyar ya ci cikinsa ya kama kara kamar ana tafasa ruwa zai sa ihu Allah ya kwaranya masa ruwan zafi a kan kansa kuma dukkanin abin da ake ce da shi azaba ya lime cikin azaba iya wuya rufin Allah sai ce da shi to zub dan ɗanɗani ɗanɗani eh ɗan da sha sai ka ce kai daɗi yake sha ba fa daɗi yake sha ba amma halitta a ɗan sha ɗanɗani innaka ai lalle kai anta azizu ba kai ne kake cewa kana da izza ba to a malam malam mabuwayi to malam mabuwayi dan dandani kaga Allah ya ne masa gatse ne ba dai ka ce kai ne wani ba to malam wanda Allah dan sha ba dai ka ce sa ka matsanta wa annabi na ka karya masa daraja ba to dan sha ba dai ka ce kai ne malam wani ba dama ya sunansa Idris Abdul Aziz ko to to innaka antal aziz ko sai ka dan dandana sai ka dan dandana alkarim ba ka ce kai ne mai girma ba tauhidi kake karewa kai Allah kake karewa da zatin Allah kake karewa to dan dandani tunda ka taba annabi na kai wa annabi na wannan karan tsayan tauhidi kake karewa babu tauhidi da babu annabi a ciki idan aka ce ka musulunta da kalmar shahada kace la ilaha illallah kace ni iya nan zan tsaya in na kara gaba zan yi wa Allah shirka Allah sai ban karɓi kalmar shahada taka ba ban karɓa ba ai ba za ka zamanto tauhidin ka ya nuna ba sai ka ce min la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka hada mu wallahi in baka hada mu ba ban karɓa ba sai malamai suka ce ƙari akan wannan da za a zo mutum zai musulunta a ce da shi ka ce la ilaha illallah sai ce muhammadur rasulullah ku karasa masa sallallahu alaihi wasallam ya musulunta bai faɗi wancan ba fa a to ai cewa ya yadda ma'aikin Allah manzan Allah ne to kasancewar manzan Allah ne shine imanin sa da Allah amma sai ce ya ba da gaskiya Allah shi kadai ne ubangijin da ya sa ai masa bauta sai ya tsaya iya nan bai da ma'aikin Allah manzan Allah bane bai musulunta ba saboda haka idan za a kada tauhidi sai an hada da annabi san tauhidin zai karu idan ka cire annabi a tauhidi tauhidin ka bai hadu ba dan haka zo dandani innaka antal azizul karim ai kai ne kace kai ne aziz kai ne mabuwayi kai ne kace alkarim kai ne kace mai girma to dandani abin da kake dasawa kanka na girma da kake cewa kai ma kana da buwaya na'am
إن هذا ما كنتم به تمترون in haza ko fa inna haza kaga wannan abun shine ma kuntum bihi tamtarun abinda kuke inkari akan sa kuna cewa babu alkiyama babu tashin alkiyama babu zantan alkiyama babu azabar wuta babu aljanna babu daraja da matsayi da Allah ta'ala zai ware an duk wannan abinda muke inkari Allah ta'ala sai to wannan shine abinda kuke inkarin akan sa yau gashi ya same ku na'am innal muttaqin إن المتقين في مقام أمين nan muke so mu kwana innal muttaqina kaga bayin Allah masu tsoron Allah fi maqamin amin suna wani guri suna kan wata kujera suna kan wani matsayi aminun wanda Allah ta'ala ya amintar da su daga tsoron tashin alkiyama idan alkiyama ta tashi kowa yana cikin tsoro bai san me zai faru ba Allah ce amma kaga almuttaqina bayina waɗanda suke jin tsoro na akwai waɗanda ma Allah zai kafa musu kujera ta haske haka annabi ba da labari yace laisu bi anbiya wala shuhada suna kan kujera kujerar gwal tana kyalli ba fa annabawa bane ba fa manzanni bane su wane ne waɗannan ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah ya ce humul mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah waɗanda suke son junansu dan Allah da wanda suke ziyartar junansu dan Allah to wannan sune Allah ta'ala a filin alkiyama sanda ake tsaye tsaye wanda ba wanda yake da arzikin floating da zai ajiye tafin kafarsa sai dai kan babban dan yatsa saboda matsi amma ga waɗansu ƴan lelatan ƴan gata suna kan kujera kujera kuma sun ma sun ma harɗe kafarsa ɗaya akan ɗaya ma'aikin Allah ya ce ya gabi da humin nabiyu na wa shuhada annabawa sun nemi su gibda suna ta kai waɗancan sun more kai waɗancan sun more kai waɗancan akwai ‘yan gata shi ne gibda ina ma ina ma ina ma ina ma to ku annaba ai makamin ku ya wuce wannan kuma ku masu ɗaukan mutane ku ce musu ga masauki ga masauki ne to da haka dan kayi bako ka ba shi masauki kai kana tsaye ai ba wai dan ka rasa masauki bane kai a'a kai ne mai ba da masauki shi ya sa ka ɗauke shi ka aje shi akan wancan kujerar to kar a ganka ta ce to kai kuma kana ina kar ka damu ba ji na gayyato ka ba yi ce ka zo ba ka da matsala kai dai kujerar nan zauna a kai in ba taimaka ba a canza ma kujera irin da makin Allah zai yi wannan aljanna hawa biyu ba taimaka ba ta so mu tafi shi ne makin Allah ke wannan promotion din saboda haka innal muttaqina kaga bayin Allah masu tsoron Allah fi maqamin amin suna wani matsayi suna kan wata daraja daraja ta aminci daga Allah madaukakin sarki Allah ka samu cin wannan daraja alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulunci Allah ya taimake musulmi Allah ya ruguza kafirci Allah ya ruguza kafirai da munafikai Allah mun roke ka alfarmar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama albarkacin wannan annabin da kake ganin girma kake ganin daraja Allah mun roke